أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وجود الشهوات إلى جنات القربات وبعد أيها الإخوة الكرام الأفاضلة أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya da jinjina sun tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya tara mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna addu'a ta alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya sanya aljanna ce makomarmu ya Allah ka sanya muna cikin wayanda za a intara a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka kai haske a kaburin margaya daga cikin ƴan uwa musulmi duk musulmin da ke cikin tsanani Allah ka kasa zuwa ka sauki wayanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka ba mu ikon bauta maka da lafiya da ka ba mu yau muna rana ta asibiti sha biyar da watan Ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1438 wanda ya yi daidai da goma da watan shidda miladiyar haihuwa annabi isa alaihi afdalu salatu wa atamu taslim shekara 2017 miladiya da fata allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagoranci akan insha allah jiya mun yi da suratu maryam yau za mu shiga suratu taha ko kuma tun jiya mun shiga suratu taha amma da yake akwai su bayanan ne kamata mu kawo a jiya ba mu samu kawo su ba in Allah yarda za mu dawo tun farkon sura sai mu yi bayanin su sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa
Bismillahirrahmanirrahim. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
Mm.
إلا تذكرة لمن يخشى
wannan sura ta taha na farin sura ce makiya idan aka ce sura makiya abun malaman ulumul qur'an hiya suratul lati unzilat qabla al-hijra ita ce surar da Allah subhanahu wata'ala ya sabkar gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya koma madina to da kaji an ce sura makiya ita ce wannan to wannan sura sura ce makiya sannan kuma tana da ayoyi guda 135 sannan kuma tana karantar da mu watan eh, abubuwa da dama amma ba mu yi ittifai akan abu guda daga cikin maqasidus sura watan tana karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dokin sako ko kuma ya shirya game da aikin da ke bai baya gare sa na annabta da irin abubuwan da zai gani har ma ta kawo kissa daga cikin ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa da irin wahalhalun da ya sha kaba tun ga bayan annabta da kuma bayan annabta to wannan yana cikin abinda sura take karantar da mu da kuma haƙuri akan kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ku gani na farin kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala watan abu ne wanda yake biyowa bayan kayi ilimi wanda imamu Muhammad bin Abdul Wahhab da ya rubuta usulu thalatha sai ce abubuwa guda hudu ya zamanto wajibi akan kowane dan adam namiji da mace ya san su yace na farin al-ilmi watan kai ilimi ilimin kuma sanin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam na biyu sai ce wala amalu bihi kai haƙuri da wannan kai aiki da wannan ilimin da kan nema dan mal ilmu illa al amalu bihi menene ilimi face sai aiki da shi na uku sai ce ad-da'watu ilaihi kira zuwa ga ilimin da ka karanta abin da ka karanta kuma kai kira zuwa gare sa na ƙarshe na hudu sai ya ce wasu alal azafihi ka yi haƙuri da duk abin da za ka gani na wahalhalu a game da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan surar tana karantar da mu wannan abin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce taha sai bude surar da harafi guda biyu ta'un da ha'un wannan yana cikin mu'jiza ta alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala yake da damar ya bude littafi sada abin da yake so sannan kuma a nuna maka cewa alkur'ani buwayayye ne gida kake bukatar ka rubuta wani libro wani littafi to ba za ka iya kwatankwacin alkur'ani ba don duk abin da za ka kawo na rubutu to an san ma'anarsa amma a cikin alkur'ani wallahi akwai abin da ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah subhanahu wata'ala wa'in harufan suna cikin mu'ujiza ta alqur'ani a alqur'ani akwai abin da ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah madaukakin sarki amma duk larabcin mai larabcin duk fasaha mai fasaha duk filokin mai filo ba zai iya kawo kalmar da ba za a san ma'anarta ba amma alqur'ani dan Allah ya rubuta shi Allah gagara misali ne ba ta yi wa ka kamanta shi da wani sai Allah ya kawo abin da duk duniya ta taru ba ta iya fassara shi hatta manzan Allah sassanar bai fasar wa'innan ayoyin ba Allah subhanahu wata'ala ya ce taha ma'anarsa Allahu a'lamu bi maradihi bi zalik Allah ɗaya ya san abin da yake nufi da wa'innan harufa guda biyu duka malumman salaf malumman mutane magabata mutanen kirki haka suka fassara wannan ayoyin kamar da muka fassara Allahu a'lamu bi maradihi bi zalik tun kan Ib- Ibn Abbas radiyallahu anhu idan yazo akan wannan ayoyin sai ce Allah kadai ne ya san abin da yake nufi da shi wato shi ilimi na Allah subhanahu wataala akwai abin da alqur'ani ne gashi ana karantawa amma gane zahirin shi wallahi sai an ji alqiyama sai Allah yake cewa ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ma an zalna alaikal ƙur'ana litashka, a ga wannan mimun a gun malaman larabci na fayyace tana korewa, to Allah ya ce, Musu Allah subhanahu wa ta'ala, ma an zalna alaikal ƙur'an, ai ma an zalna alaika ayyuhar rasul. ba mu sabkar da wannan ƙur'ani gare ka ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaika wasallam litashqa domin ka salwantar da rayuwarka domin ka wahala domin ka samu cikas kariyar zuciya saboda mushrikai da kai ma da'awa 'yan uwanka na makka ta karanta musu alƙur'ani watan ba su yi imani da wannan ba sai Allah ce illa tazkira إلا تذكرة لمن يخشى da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzo Allah ba mu sarkan maka da alqur'ani dai ya zama to sanadiyar halakar ka ba sanadiyar shiga ka cikin damuwa ba sai Allah ce sanadin sababin sabkowa alqur'ani shine illa tazkiratan liman yakhsha sai dai mun sarkar da wannan alqur'ani mai tsarki dai ya zama to tunatarwa wazantarwa tambihantarwa ga wa liman yakhsha da wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce yakhsha watan fi'li ne asalin sa min khashiya yakhsha khasha yakhsha khashiyatan masdaruhu khashiya jin tsoro wato akwai bambanci tsakanin al-khashiyatu wal khawf fal khashiya a'ammu min al-khawfi ita khashiya wato ta ga mai tsoro Allah subhanahu wataala ya sanya tsoro daga cikin anwa'ul ibada to shi khashiya kin tana gaban al-khawf to Allah subhanahu wataala yace illa tazkiratan sai dai tunatarwa shi alqur'ani gaba ɗayansa wa'azi ne tunatarwa ne gawa liman yakhsha da wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wataala wanda yake kokarin haduwa da Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya maimaita irin wannan bayani a cikin suratu a cikin suratu kahfi a aya biyar kin fari Allah ya gode sura ta alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Allah subhanahu wataala yake cewa godiya ta tabbata da Allah dukkanin yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu wataala allazi anzala ala abdihi alkitab wanda Allah nan shine ya sauka da littafi na alqur'ani mai girma ala abdihi akan bawansa wane ne bawan Allah subhanahu wataala a wannan wurin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wasu daga cikin akaid na sufawa suke inkari wannan magana cewa ake manzon Allah kamar kowa ne to alaihi salam bawa ne na Allah subhanahu wata'ala Allah ce godiya ta tabbata da Allah wanda ya ya sabkar da littafin sa na alqur'ani maganarsa akan bawansa watan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja bai sanya karkata akan gaskiya a cikin alkur'ani ba ƙur'ani magana ce ta gaskiya ba karkata a cikin sai miƙaƙƙiye ne sai Allah ya ce قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
Allah subhanahu wataala ce bi ma'ana mustaqiman wannan alqur'ani ni kakkiye ne ba zance na tatsuniya a cikin sa zance ne zance na gaskiya ni kakkiye ne Allah ce qayyiman litunzira bi liyunzira
qayyiman liyunzira ba'san liyunzira ba'san shadidan wato alqur'ani shi magana ce miƙaƙiya domin ayi tunatarwa ayi gargadi game da kafirai cewa duk wanda ya mutu akan aqida ta kafirci ba akan islam ba a islam kin ma akan sunna to akwai azaba da Allah subhanahu wataala yayi tare da wa'annan mutane wai bashiral mu'mini sannan kuma an saukar da alqur'ani abu na biyu dan ayi bushara da masu imani imani masu kwatanta aiki na gari anna lahu ajran hasana suna da kyakkyawa wata a inin alkiyama shi ne sai Allah ce makithina fihi
makithina fihi abada da Allah ce anna lahum ajran hasana suna da kyakkyawan lada a inin alkiyama ita ce aljanna sai Allah ce makithina fihi abada suna masu dawwama cikin aljanna har abada ba a cikin ta ‘yan uwa masu daraja aljanna idan aka shiga bayi ta in an shiga an shiga ne Allah ya samu dace Allah ya samu aljanna da rahamarsa Allah ce maki fi na fihi abada suna masu dawwama su suwa masu imani suna masu dawwama a cikin aljanna Allah ce abadan har abada ya shiga ba a fitowa sai Allah ya ce
wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu wata'ala yace kuma har daga cikin sababin sarko alqur'ani wa yunzira alladhina qalu takhadha Allahu walada domin ma masalan yayi gargadi da mutane suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya raya ni dan da suna cewa Allah subhanahu wata'ala ya dan da to annabi sallallahu yazo yayi gargadi ya ga musu magana ma ba haka bane yadda muka ce yahudawa suka ce uzair dan Allah ne nasara suka ce isa dan Allah ne su kuma quraishawan makka suka ce mala'iku a'a ne nan a'a mata ne halitta ce mata a'a ne mata na Allah subhanahu wataala to Allah ce wa yunzira alladhina qalu takhadha Allahu walada ya musu gargadi ya tsoratar da su kan wannan abin su ga yi ba haka bane sai Allah ce ma lahum bihi min ilm ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
su wa'annan yahudawan da nasara da kuma ƙuraishawa ala ce malahun bihi min ilmin ba sa da wani ilimi akan abin da suke gai a kansa magana ce ta shirme suke yi ba sa da sani game da wannan abin Allah ce malahun bihi min ilmin wala li abaihim haka ma mahaifansu uwayensu kakanninsu da suka kora su akan wannan aqidar su ma ba su da ilimi akan wannan abin malahum bihi min ilmin wala li abaihim sai Allah ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim haqiqan tabbas magana take fitowa daga bakin su ta cewa Allah subhanahu wataala ya dadada Allah ce tayi muni tayi girma kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba Allah ce bar suna fadin ƙarya ne kawai suke wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce fa la'allaka mun zuwa wurin
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Allah subhanahu wataala ce fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha alhadith asafa tayi manzo sallam game da ka karanta musu alqur'ani kai tunatarwar wasu imani ba kana takurawa kanka ba shine sanar sababin sabkar da alqur'ani ba dan idan ba su imani da kai ba ka je ka takura ma kanka har ka halaka to Allah ce wannan ba shine sababin alqur'ani sabkar da alqur'ani ba sai Allah ce illa tadhkiratan sai dan tunatarwa liman yakhsha da wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala to suwa yake jin tsoron Allah subhanahu wataala yazo a alqur'ani Allah ce innama yakhsha Allah إنما يخشى الله من عباده
kamata kowa ya sani wa'inda suka fi kowa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce al-ulama su ne malumai sai aka kawo al-fa'il karshe fa'il na huna al-ulama fa'ilun muta'akhir sabaqahu maf'uluhu huwa Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama lalle ka sani wa'inda suke jin tsoron Allah wanda fi kowa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala su ne malumman saboda ni saboda sun san Allah subhanahu wataala to malamai suka ce ba za ta yi ka samu matsala ta khushu'i ba ba ce sai ka san Allah subhanahu wataala shi kuma al-khushu a cikin sallah ana buƙatar shi duk sallah da babu khushu'i a cikin ta Allah baya buƙata askantar da kai ka ji tsoron Allah ka da Allah subhanahu wataala yanzu shine gabanka to Allah ce shi al-Qur'ani tunatarwa ne da wanda yake ji tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا
Allah subhanahu wataala ce tanzilan shi wannan alqur'ani sabkakke ne ai anzalahu alladhi khalaqa as-samawati sab'a wal ardi sab'a wanda ya sabkar da wannan alqur'ani shine mahalicci sama guda bakwai kuma mahalicci kasa guda bakwai dan duk kafiran duniya duk kafiran duniya Allah subhanahu wataala ya gwada an tambaye su waye halci sama sai su ce Allah waye halci kasa sai su ce Allah amma kuma su bauta wa Allah shine ba sa iyawa su bauta wa Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu ba sa iyawa idan ka tambaye su wala in sa'altahum man khalaqa samawati ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض Mm.
ليقولن الله
Allah subhanahu wataala ce da zaka tambaye kafiran duk duniya gaba daya wai waye ya halicci sama guda bakwai waye ya halicci ƙasa guda bakwai amsa guda za su ba ku la yaqulun Allah wallahi za su ce Allah subhanahu wataala shine ya halicce su amma yanda aka samu matsala shine kun tauhidin rububiyya a rau a kadaita Allah subhanahu wataala da bauta suka ce bai cancanta shi kadai a bauta masa ba akwai Yesu almasihu dare na Allah subhanahu wataala shi ma Allah ne to Allah subhanahu wataala yace wanda ya hal sun san wanda ya sama da ƙasa sai Allah ta gayi musu shi alqur'ani sabkakke ne da wanda yake shine wanda ya halicci sama guda bakwai kuma ya halicci guda ƙasa guda bakwai tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula al-ula bi ma'ana al-murtafi'a saboda ke maɗaukake Allah ya ɗaga sama akan mutane duka wannan ni'imomi ne na Allah subhanahu wataala akan kai dan adam sai dan annabi adam wannan ni'ima ce Allah ya halitta maka sama bayan da ya halitta sama sai ya sa maka tauraro akai wata da dare ka hito kawai ga wurin wata ka zauna ka sha iska ba wanda zai zo ka ta ganin an zaka an ce gidanka gashi an kawo maka faktir daga gun Allah subhanahu wataala wato ka sha wurin wata kaza ka biya akwai wanda ka taba kama faktir ranar take hitowa tun ɗanye shidda har zuwa ƙarfe shida na marece har da wasu abubuwa zuwa ƙarfe bakwai ka taɓa ji wanda aka kama fakci daga wajen Allah aka ce gashi ya sha ran hasken kaza akwai akwai babu eh tauraron suke hasakawa kana ganin sama tana kirgi tana hasakawa ka taɓa jin Allah ce kana kallon su ka biya dan Allah kar su ka kanin da suke ta gida ba abun abun ba kake doka ba dimil kenzin tarantmin da sun kare kuma dole ka sauna kudi ko wata yana mutuwa ruwan gidan da sai an kama ka mi fakci ai wutar gidan da sai an kama kami faktir amma duk wannan abubuwan Allah subhanahu wataala ya halitte su ne dan kai sai ce ba abin da ke bukata kawai abin da nake so gare ka shine ka bauta ne idan kuma ba ka bauta ne ba wallahi akwai matsala ni matsalar dan ya tana da jahannama saboda kangararru masu kangare mu Allah subhanahu wataala to Allah ya ce wato shi alqur'ani wanda ya sauka da shi shine mahalicin sama kaga Allah bai kawo su cewa wanda ya halitta al-qur'ani wanda ya halitta sakat al-qur'ani shine Allah ba sai yace tanzilan mimman khalaqa as-samawati wal ard mimman khalaqa al-ard was samawati wal ard wanda ya sakat al-qur'ani shine mahalicin sama wato a fare musu da mi da fikira su tuna su sama sun san kasa kuma kowa ya ganta gidan kowa akwai ta ba akwai gidan babu sama akwai gidan kowa akwai sama to wanda ya saukar da alkur'ani ba naka bane ke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya saukar da shi shine wanda yayi sama da gidan kowa akwai ta gonar kowa akwai ta ɗakin kowa akwai ta to shine ya saukar da alqur'ani sannan kuma wanda yayi kasa da kake takawa ka je ka je makaranta ka je ka je kasuwa ki je ki je rijiya ka je ka je ka nemo abubuwa da dama na rayuwar duniya ka gina ka sa hatsi su hito ka girbe ka ci to wanda ya sauke wanda ya wannan abin shine saukar da alkur'ani kuma sai ka san imani da alkur'ani to yanzu bayan Allah subhanahu wataala ya gai musu wane ne sai ya kawo sunan dan a gai musu waye Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce الرحمن على العرش استوى
su sun san mahalicin sama da kasa ba san kowaye ba sai Allah ya ce to ar-rahman shine mai rahama ar-rahman ismun min asma'illahi subhanahu wataala wa ar-rahma sifatun min sifatillahi jalla ula shi ar-rahman suna ne daga cikin sunan Allah subhanahu wataala sannan kuma sifa ce daga cikin sifofin Allah wanda ke saki Allah yake da rahma tun sai da bayansa to Allah yake ar-rahman wanda yake da sama da ƙasa da kuma al-qur'ani shine ar-rahman mai rahma sai Allah ce alal arshi stawa ar-rahman mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi al-ibtida ala harfu jar al-arshi ismu al-majrur wa alamatu jarrihi al-kasra fa hadhihi al-jumla kulluha fi mahall raf'i fa'il li mubtada al-awwal wa hiya ar-rahman allati ar-rahman wa alal arshi stawa shi Allah subhanahu wa ta'ala shine mai rahama shine wanda saka da al-qur'ani kuma shi yayi sama yayi kasa to wannan Allah alal arshi stawa ya daidaita akan al'arshi istawa ya daidaita istiwa'un yuliku bihi jalla wala daidaita da ta dace da shi shi ne wanda ya halice su sannan kuma ya daidaita akan al'arshi al'arshin Allah subhanahu wata'ala yana saman bakwai yana sama ta yana kan sama ta bakwai daga sama ta bakwai sai baitul ma'mur sai kuma al'arshin Allah subhanahu sai kursiyin Allah afon sai al'arshin Allah sai kursiyin Allah shi sa Allah ce wasi a kursiyin samawati wal ard وسع كرسيه السماوات والأرض wato ita kujera Allah subhanahu wa ta'ala ta yalwace ta yi sama sammai guda bakwai da kasai guda bakwai gaba da girma da za a ɗauki sama ta fari a jewa cikin sama ta biyu sama ta biyu a jewa cikin ta ɗaya da ta biyu da ta uku a jewa cikin sama ta bakwai gaba ɗaya a jewa cikin al'arshin Allah wallahi za su shiga ga ya yi su girma al'arshin Allah ya yi sammai wa'annan guda bakwai gaba ɗayan su girma to Allah subhanahu wa ta'ala ala al'arshi tsawa ya daidaita akan al'arshi daidaita wanda ta dace da shi wanda sauran daga cikin jahamiyun su so su awwala wannan maganar kan cewa alal arshi stawa ai shi Allah yana ko'ina wanda har wasu daga cikin sufa suka buga cewa Allah yana ko'ina magana ta zahiri Allah baya ko'ina sai dai ilimin Allah subhanahu wataala yana ko'ina amma Allah ya ga mana alqur'ani istawa alal arshi ya daidaita akan al arshi ya rage namu mun imani ka tambaye yayi ne yake kuma wannan Imam Malik yake ce wasu su'alu an do bid'atu kai tambaya akan ya Allah yake al'arshi kace wannan bid'a ne shi yasa manzo sallallahu ya tabbata hadisin sa cewa shi dan zai dinga zo ma dan adam ya dinga tambayar ka sai ce ya fulan man khalaqa ash-shams sai ka ce Allah wa man khalaqa al-ard Allah wa man khalaqa al-kawakib Allah sai ta tambaye ka waye sama sai ka ce Allah waye kasa Allah waye tauraro Allah waye rana Allah waye wata Allah sai har ya je inda zai ce mutum waye shi ya Allah shi ɗaya ke zuwa sai waye to shi ya Allah to ma irin wannan tafkiran kada kada ma ka su to Allah subhanahu wataala istawa ala al-arshi ya daidaita akan al-arshi sannan kuma istiwa'un irtifa'u ala al-arshi uluwan yaliqu bihi jalla ula daidaita wanda dace da shi Allah subhanahu wataala ya ne kujira take yayin da yake wannan kai ba naka bane kai imani da abin da Allah subhanahu wataala ya baka labari sai Allah ya ce
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
lahu ma fi samawati wa ma fi ard na Allah ne abin da yake cikin sammai guda bakwai na mala'iku da kuma halitta da ke cikin sama wa ma fi ard da kuma duk halittai halittun da ke cikin mi ke saman ƙasa na duniya mutane da aljannu da itace da duwatsu dukkanin su halittu ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku halitta ce tawa da Allah subhanahu wa ta'ala li'anna Allah khalaqahum min min nur saboda Allah ya halicci mala'iku da mi da haske wa khalaqal wa khalaqal jin minan nar ya halicci aljani daga wuta wa khalaqal insana min tin sannan kuma ya halicci dan adam da tabon laka to duk abin da ke cikin sama na Allah subhanahu wata'ala ne wato mu gane mala'ikun da ke cikin sama idan aka je alkiyama to ita saman za ta tsage su sauko ne za su sauko sai su yi ron annabi sallallahu yake cewa mutane su ne farko wanda za su zo gun Allah subhanahu wataala sai mu zo mu yi sarkin haka mu kewaye in muka kewaye sai aljanu su zo sai mala'iku su su kewaye sai Allah ya ce ya ma'ashar jinni wal ins in istata'tum ya ma'ashar al-jinni wal ins إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان idan aka yi wannan taruwar ga mutane ga aljannu mala'iku sun kewaye sai Allah ya kira aljannu da mutane saboda su ne za a yi wa isa'i Allah ce ya ku taron aljannu da mutane wanda ke ga hanyar kecewa ya bar wannan hilin ko hilin hisabi in ka ga hanyar warewa ka ware ka gudu in dai ka ga hanyar gudu to ka gudu Allah ce ba mai gudu ba wanda zai ketare wanda wani wallahi la bi sultan sai da mi sai da hujja sai ya zo da hujja cikakkiya gamsashiya yasa ne su sallai ke cewa ma min ahadin illa sayukallimuhu Allah subhanahu wa ta'ala laysa bainahu wa bainahu tarjuman ba wani dan annabi adam a duniya a ce sai ya yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala a ilin alkiyama Allah ya gai Allah kai gai sannan Allah ya bari maka ji abinda Allah ya gayi annabi ce laysa bainakum wa bainahu tarjaman tsakanin dan adam da Allah ba wanda zai maka tarjama ka ce baka iya larabci bari ka ji ka ji abinda Allah ya ce haka kowa sai Allah subhanahu wataala ya masa magana to Allah subhanahu wataala lahu ma fis samawati na Allah subhanahu wataala ne duk abinda ke cikin sama mulkan wa tadbiran mulkin abin da ke ciki sama da jujjuya shi na Allah subhanahu wa ta'ala ne wa makin ard da abin da yake doron ƙasa gaba ɗaya na Allah subhanahu wa ta'ala ne wa ma tahta thara da kuma abin da yake karkashin ƙasa dukkanin shi na Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma Allah shine ke arzikta wannan duk halittunsa shine mudabbir li shu'uniha shike jujjuya lamarin gaba ɗaya halittunsa shi yasa suke tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce nashi ne abin da ke cikin sama mulkin abin da ke cikin sama da kuma duk abin da ke cikin ƙasa na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi yasa malumin lar suka ce wajen aka ce al-malik in sarki ne sai ka mira abin kisira sai zanto al-milk al-milk ba ce al-mulk saboda asalin mulku al-mulkin na Allah subhanahu wa ta'ala ne duk wani a doron rasa milki yake yi ba mulku ba saboda al-malikul haqiqi huwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce Allah subhanahu wataala sai ke mukhatarar manzo Allah sallallahu alaihi wa in tajhar bil qawli idan ka bayyana da fasance kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam autuhu ko kuma ka boye abin baka bayyana shi ba to fa innahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu zalika kullu shi Allah mai sarki ya san wannan gaba daya wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan ka bayyana da zance ko kuma ka boye shi baka fito shi ba to fa innahu innahu kinna tana dawo gun Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra ya san duk abin da yake bi asir wanda yake boye Allah alamu alimu bi zata shudu duk abin da ke cikin kirshi dan adam Allah ya sani duk in ka yi niyyar wata zamba Allah ya sani duk abin da zaka koyi a cikin zuciyarka to Allah subhanahu wataala alimu bi Allah ya san wannan abin
وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور Allah ce ko ku bayyana zancen ku ko kuma ku ɓoye shi shi Allah ya san abin da ke cikin zukatan bayunsa to Allah subhanahu wa ta'ala ce manzo Allah ko ma ka bayyana in ka bayyana zancen ko kuma ka ɓoye shi baka bayyana shi ba to fa innahu ya'lamu sirra Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake ɓoye wa ma yakhfa wa akhfa fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kuma abinda aka boye ba bayyana ba wallahi kada kai zaran cewa zaka labe da ɗayan mutane cikin duhu ba wanda zai gani ka Allah ya gani kada ka zo ka bugi bawan Allah kun kasuwanci ka tuce sa Allah ya gani kada ka zo ka gaya wani dan uwanka magana za ta fito da shi wallahi Allah ya gani fa in ta wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan abin ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi adam kana aikata aiki kana tsammanin Allah baya ganin ka sai an ji a alkiyama sai an kama kama dishin TV na ta ne karan kula katanya sai a wani kanan kai ne da cikin lungu da ɗaya mutane kana matsa alkiyama ce kowa zai gani haka Allah subhanahu wataala ya annabi sallallahu alaihi bayani haka wallahi ku ji tsoron Allah shi yasa annabi ce ku ji tsoron Allah asiri a bayyane kuma a koye duk inda kake ka zama to kana jin tsoron Allah ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake duk a wani hali da kake to Allah subhanahu wataala yana gare ka kar ka ce a'a nan duhu ne ba kowa kai yadda kake so kar ka ce a ba da gani na bari in zalunci wallahi Allah subhanahu wataala yana gani sai an ji alkiyama kuma sai ya banyace komai da mun yi mutum rasara'i ce ranar tonan asiri ce Allah ya sa mu dace sai Allah yake cewa
الله لا إله إلا هو mm.
له الأسماء الحسنى Allah subhanahu wa ta'ala sai ce Allahu Allah la ilaha illahu ai la ma'budu bi haqqin illahu ba wanda ya cancanta abautawa da gaskiya sai shi Allahu la ilaha illahu Allah ba wanda ya dace shi Allah shine mafi cancanta abauta masa kuma bayan Allah ba wanda ya cancanta abauta masa sai Allah ce da hul asma'ul husna nashi ne na Allah ne al'asma sunaye al-husna kyakkyawa al-husna sifa ce Allah ce kyakkyawan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala ne ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa inna lillahi tis'an wa inna lillahi tis'un wa tis'ina isma Allah subhanahu wa ta'ala da suna 101 man hafizaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye wannan sunayen ne da ya shiga aljanna Allah da sura 100 ba daya Allah da sura 100 ba daya duk wanda ya kiyaye wannan sunayen yayin imani da sunayen na Allah sannan kuma ya tabbatar da sunayen na Allah da sifofin da ke cikin su sannan kuma yayi aiki da abin annabi ce ya shiga aljanna sunayen na Allah kadi cikin sunayen Allah akwai arrazzaku ko ka taɓa jin cikin mai kudin garin ku akwai mai suna arrazzaku akwai arrazzaku mai arzikawa ko akwai wani mai arzikawa bai bayan Allah babu ka taɓa jin Allah zifu mai tausayi duk tausayin ka Allah ya yi ya yi ya yi ɗan adam tausayi al-ghafur ka taɓa jin wani mai suna al-ghafur babu Ashe Allah shi kaɗai ne kuma cin aiki dawa
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون bar nan koma can Allah subhanahu wa ta'ala law anzalna hadha al-Qur'an haru daga nan لو والله الذي لا إله إلا هو الملك
kabar kabar kabar القدوس kabar wasu kabar wasu
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل mm.
لرأيته لعلهم يتفكرون فاصبرين.
هو الله الذي لا إله إلا هو نعم الملك هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
araba ta yi kasance cikin aya guda هو Allahu la ilaha الله illa الذي huwa لا ar-rahman إله إلا هو نعم هو الرحمن هو الرحمن الرحيم إيه هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى haka Allah ya jero su a cikin alkur'ani suna kyakkyawan suna na Allah subhanahu wa ta'ala ne to Allah ya ce Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna sai ce huwa rahmanur rahim shi Allah shine ar-rahman kuma ar-rahim shi Allah shine ar-rahman mai rahama sannan kuma ar-rahim mai jinkai sai ce kuma huwa Allahu alladhi shine Allah wanda la ilaha illahu ba wanda ya cancanta abokawa da gaskiya illahu sai shi sai ce huwal malik shine al malik mai mulki sannan huwal malik al quddus sannan shine al quddus wanda ke tsarkake a matsakake sannan ce assalam mai aminci al jabbar mabwai gagar ba da wanda ba kawarsa al mutakabbir wanda girman sa daga kasa ta huce ta kowa al jabbar al mutakabbir sai ce huwa subhanallahi amma yushrikin amma yushrikun tsarki ya tabbatar ma Allah akan abin suke hada shi da shi sai Allah ce huwallahu al khaliq shine Allah al-Khaliq mahalicin komi da kowa wallahu al-Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul asma'ul husna kikkiawan sunaye na Allah subhanahu wataala ne mun hada shayi kenan Allah ce lahul asma'ul husna kikkiawan suna na Allah subhanahu wataala duk da zaka samu mutum suna to ba a kai da kyawun sunan ba sai kai kyawun sunan Allah subhanahu wataala ba ya ce ashakuru alghafuru suna ga suna da dama Allah da suna ɗari ba ɗaya mu je mu karance su sai Allah yake cewa وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا na'am لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
sai Allah subhanahu wataala ce wa hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa bai zo maka ba baka samu kissa da tarihi na annabi Musa dan Imrana Allah ce idra anaran wannan abin ya faru ne bayan annabi Musa ya dawo daga garin Madiyan bayan ya fito da garin Madiyan zai tafi Misira su malamai suka ce ya da kusan shekara 20 tsakanin shi da Misira yana Madiyan a lokacin ya je ya yi kiyo na shekara goma aka ba shi mata ya ƙara su shekara goma da gane samari aure akwai akwai sai ka shirya annabi Musa ya yi shekara goma yana kiyo aka ba shi mata to bayan ya yi wannan kirin ya- ya dawo da shi da iyali shi zai koma garin misira to shi ne da ya zo sai Allah ce idra anaran malamai suka ce cikin sanyi ne yana ta da da iyalinsa idra anaran yayin da ya shi annabi musa ya ga wata irin wuta tsakanin duwatsu faƙada sai ya ce li ahli ga iyalansa in ku su ku zauna a wannan wurin ku jira ni a nan inni anastu nara ai inni absartu nara ni na tsinke wata huta zan je wannan hutar la'alli atikum minha bi qabsin na je ko in ka muku wani kai wani garwoshi da wanda ke da baila domin ku jijiya ku kare kanku da sanyi aw ajidu ala nari huda ko kuma in samu wanda zai shirye da ni a hanya aka ce sun kace ni akan hanyar suke ta dawowa zuwa misira Allah ce wannan labari da zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ci gaba da cewa
فلما أتى نودي يا موسى
Allah subhanahu wataala ce yayin da Annabi Musa ya iso gun hutan falamma ataha nudiya ya Musa sai aka kira ya Musa nudiya fi'li ne mabniyun liman lam yuzkar fa'iluhu wal fa'ilu huwa Allah subhanahu wataala Allah ce falamma ataha in fi'li mabni lil ma'lum sai a ce nada yunaji mabni lil majhul sai a ce kuma bi nudiya an kira ba a san wanda kira amma a alqur'ani ba a cewa mabni lil majhul sai a ce mabni liman lam yuzkar fa'iluhu wal fa'il huwa Allah subhanahu wa ta'ala to yayin da yazo a ga wannan wutar a ga wannan wutar nudiya sai musu Allah muka kira Musa muka ce ya Musa ya kai Musa sai Allah ya ci gaba da cewa إني أنا ربك فاخلعنا عليك hmm.
إنك بالواد المقدس طوى da Allah subhanahu wataala ya ce ya Musa ya kai annabi Musa mu gane wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata miza da Allah subhanahu wataala ya bambanta sa da annabawansa duka annabawan da zaka ji Allah yana kiran su ya ya unida ya unida ce Musa munada munada ne to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a kiran shi da wannan sigar sai dai Allah ya kira shi da wata siga ta daban to sai Allah ya ce ya Musa inni ana rabbuka ya kai Musa ni ne ubangijinka fa khala'na alayka ka cire takalminka me yasa innaka bil wadi al muqaddas tuwa domin kai kana da wa- kana a wani wuri da ake wadi wani fare muqaddas tuwa ay munazza tsarkakakke wanda wannan wurin sunan shi tuwa malamai suka ce me yasa Allah subhanahu wataala ya ce ma nai Musa ya daimi takalbisa daga cikin wani suke da fahimta akwai Ali bin Abi Talib suka ce abin da yasa Allah ya ce wa Musa ya bi da takalminsa saboda takalmin annabi Musa an yi su ne da fata ta jaki shi kuma baya da sarki wasu suka ce a'a Allah subhanahu wataala ya ce wa Musa ya fi da takalminsa ne li annahu sayunajihi saboda a- Musa zai gara da Allah subhanahu wataala to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Musa ka ɗebe takalminka kaimi ka ɗebe takalminka isti'dadan li munajati wannan mu shine mafi yawan malaman tafsir suka ji akan shi watan saboda ka shirya mu haɗuwa da ni za mu gana za mu ƙogiyar tsakanin ni mahalicinka da kai kuma bawa na innaka bilwari muqaddas tuwa sannan kuma abu na biyu ka sani kana awatu wani kore wanda muqaddas tuwa muqaddas wanda ke tsarkake kuma kuwa sunan wannan wuri ne ina ganin kuma ne ya kamata mu dakata mu shigo cikin sabuwar kissa kuma lokaci yayi in Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya Allah subhanahu wataala ya sa mu karatu da muke albarka abin da muka faɗi da Allah ya ba mu ladasa kuskuren da muke Allah ya gafarta mana muna ƙara addu'a war suke yi kokari akan wannan tafsiri ta hidare da rana Allah subhanahu wataala ka kafi mu sani su ya Allah ka san bukatocin su na alkhairi Allah ka biya mu da mu su baki daya marda ya daga cikin mu kuma Allah ka gafarta musu kurakuran su ya Allah idan ta mu ta zo Allah ka karbi imani ka karbi mu na masu imani ya Allah ka intar da mu ka sa mu na cikin da za a intar a cikin wannan wata ya Allah ka karbi addu'o'in mu da sallolin mu da duk aikin da muke na alkhairi ya Allah ka sanya aljanna ce ba kuma mu fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اللهم صل على محمد بصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء اللهم ربنا اغفر لي أبداء وجهي اللهم ربنا اغفر لأخينا أبدا أبدي اللهم ربنا اغفر له وارحمه وآفيه واعف عنه وأكرم نزله وأكرم نزله وأكرم نزولا وأكرم نزولا ووسع مدخلا وأوصله بالماء والثلج والبرد ربنا اجعل أبناء وجهي من أهل الجنة الفردوس ولا تجعله من أهل النار ولا تجعله من أهل النار ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء اللهم ربنا اغفر لأبدا اللهم ربنا اغفر له وارحمه وآفيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ربنا اجعل عبدا من أهل الجنة الفردوس ولا تجعله من أهل النار اللهم ربنا اغفر لأبينا الحاج سليمان اللهم ربنا اغفر له وارحمه وآبيه واعف عنه وأكرم نزله وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ربنا اجعل الحاج سليمان من أهل الجنة الفردوس ولا تجعله من أهل النار ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان